بسم الله الرحمن الرحيم العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدمك سابقا a ci gaba da karatunmu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na umdatul ahkami min kalami khairil anami na fadilatu sheikh al-imam al-hafiz abu muhammad abdul gani bin abdul wahid bin ali bin surur al-jama'ili al-hanbali al-maqdisi rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba muna wani babi ne eh tunda mun ce in ba manta ba muna wani babi ne eh muna kitabul li'an eh muna kitabul li'an amma waɗanda suke da littafi na sharhi za su ga ya rarraba shi abuwa ba kasa saboda shi yakan tattara hadisai da yawa waɗanda suke da manufofi daban-daban a ƙarƙashin babi guda ɗaya ya sa masu sharhi su kuma idan sun zo sai su yayyanka saboda hakan ya fi sauki ko hadisan da za mu karanta yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za su yi maganganu ne akan matsaloli guda hudu da kamata ya a ce kowace matsala babinta daban ne wannan shine amfanin sharhi eh kowace matsala babinta daban ne amma anan sai ya hada su duka waje guda eh babu matsala darasi na 75 a kitabul li'an a darasin da ya gabata mun ga yadda aka yi li'ani a zamanin annabi abin da ya faru sannan kuma duk mutumin da ya zo yana shakku akan abin da aka haifa masa in bayi da kwakwaran dalili shakkunsa shirme ne sai idan yana da kwakwaran dalili saboda haka idan uba fari ne uwa ma fara ce sai aka haifi wani shi kuma baki ne futuk to haka za su haƙura haka Allah ta baraka wa ta'ala ya ƙaddara domin idan an bi shi uban nan za a samu a cikin kakanninsa ko wasu baffaninsa ko wani baki kirin a cikinsu haka ma ita inda ba bilicin ta yi ba eh duk masu bilicin ba gaskiya ba ne kuma kullum ana faɗa wa mata ana ce ko mazan ma akwai mazan da suke bilicin sai ka ga mutum yana haske daga nan kuma baki girin ne amma zai ganshi yana haske kai ta neman dalili ka rasa saboda shi ma yana bilicin a cikin mayukan da suke amfani da su akwai kemikal ɗin da yake illa wa gangan jikin ɗan adam wannan an sha fala saboda yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halice ka ba za ka canza ba kuma shaidan ya yi alkawari ya ce wala amuran na hunfala yi gayyarun na kalkallon wallahi lallai sai na musu umarni sai sun canza halittar Allah a da suna yanke kunnuwan dabbobi har aka samu waɗansu mutane ma suna yanke kunnuwan 'ya'yansu sai a yanke kunnen dabba sai a gasa mata a bata ta ce a zamanin jahiliya an samu waɗanda suke yanke kunnuwan ƴaƴansu saboda canfa wanda aka yi su ma a dafa musu su ci ko su sha roman saboda tsaban canfi eh wala amurannahum wala yubtikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah suna canza halittan Allah da shi yasa malamai suke cewa yadda Allah tabaraka wata'ala yayi mace baka kirin ko wankan tarwada ta yi amfani da waɗansu mayuka ta dawo farasol wannan yaudara ce amma ba hana ta yin amfani da waɗansu mayuka domin jikinta ya laushi ba ai shi ko shi namijin ma ya ba so jikinsa ya kaushi Eh ko liman ne Eh ko liman ne ya kamata a ce ya samu basilin lafiyayye irin na ƙasan saudiya ba na najeriya ba Eh, wannan mutum zai rinka shafawa a jikinsa jikinsa ya laushi sumul wannan ba hana ka ba kuma kun ga shi yasa musulunci ya hana rina gemu da ainihin baki yanzu kamar na wannan ai gashi dai bai fari abin nan ba amma dai ga dukkan alamu kurkura yana mini barazana ko ba gaba ne eh zai ce to bari samu bakin abu duk umma yadda su abin nan kun ga in na rina su suka koma baki sai in ce to ni yanzu shugaba ba a masallaci zai ringa karantarwa ba sani a islamiyyan yara irin yan aji shida islamiyya yan aji shida yara mata ringa karantar da su kun ga cikin sauki na nemi ƙari cikin sauki zan samu don za ta ce wannan tsufa ga kama shi ba amma wanda tsufa ya kama shi ai mata ba su cika sonsa ba sai aka ce to in za ka yi rini to ka sa lalle duk da kasancewa ko waɗansu nasu ba hurhura ba ne amma za ga sun sa lalle saboda annabi yana rini da lalle in ka yi haka don ka yi koyi da annabi wannan babu matsala amma in ka sa lalle wai don barazana ne ba ka da lada ka bari sai lokacin ya yi Allah ce muke mu darasinmu na saba'in da biyar hadisi na ɗari da arba'in ɗari uku da arba'in da biyu ko? عن عائشة رضي الله عنها قالت اختسم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمع في غلام قال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي أطب بن أبي وقاص أهد إلي أنه ابنك انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمع هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بأطبع فقال هو لك يا عبد يا عبد يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللآخر الهجر واعتجبي منه يا سودة فلم ير سودة خط وانا حديثي وانا لاباري ne abin da ya faru tsakanin waɗansu sahabban annabi guda biyu a lokacin da aka yi fato makka aka ci birnin makka lokacin da annabi ya shiga birnin makka an samu cuɗanya da mutane da yawa musamman waɗanda suke zaune a makka to sai ya kasance da aka ga wani yaro haka aka zo ana rigima da a kansa wannan yana ce ɗan uwanmu ne wancan yana ce ɗan uwanmu ne ana iya samun haka eh akan samu haka ana kokonto dangane da dangantakan asali na wane ne saboda kowa yana da dalilinsa yadda abin yake kwanakin baya mun yi bayani a zamanin jahiliya da yake sun ba da dama a yi karuwanci jahiliya sun ba da dama a yi karuwanci kuma sun ba da dama mata su ware ɗakuna na musamman su kafa tutoci waɗanda za su gwada cewa waɗannan wurare ɗakunan karuwai ne duk wanda ya shigo gari sai ya zaɓi inda yake so su ma 'yan gari suna iya ware wata a matsayin daduro daga cikin waɗannan karuwan idan ya riƙe ta da amana ya kula da ita idan ta haihu in ta ce ɗan nasa ne nasa ne jahiliya ta ba da dama ya karɓi wannan ɗa ya ajiye shi a gidansa tamkar ɗansa musamman ma idan an samu kamanni a tsakaninsu wannan shi ne jahiliya ignoramus zamanin da jahilci yake tasiri ba shari'a ba tunda ba za su iya hana zinace-zinace ba ba za su iya hana karuwanci ba shi yasa suka ba da dama a yi haka da musulunci ne ya zo ya taka burki mu haka hatta a birnin makka akwai karuwai masu ɗakunansu da tutocinsu a jiki saboda haka duk wanda ya zo zai gani da wasu da suka musulunta a baya an samu ire-iren waɗannan kurakurai da gare su sai suka tuba eh ko za akwai sahabi ma da ya je madina bayan shekaru sai ya dawo yana dawowa yana dawowa makka tarab ya bi wani lungu sai ya hadu da tsohuwar dajurarsa liman irin wannan da zai ce Allah sarki wane wato ta tuna da eh Allah sarki wane zo gefe mana mu danyi tabi yace Allah ya haramta yace ba zan yi ba shi yasa ko nema ne kai yes mutum ya nemi yarinya aka kashe shi to bai kamata a samu wani abu ya hada su ba saboda za a iya samun akasi ku duba ku gani mutum zai nemi mace idan ya neme ta ta yi aure a wani waje ta je ta haifi ya hudu ko biyar ko nawa ne idan aka sake ta tana bazaura sai ga shi kuma kazar-kazar ya sake dawowa saboda yana tuna tsohon neman da a musulunci ba haramun ba ne a yi ba haramun ba ne ka tuna neman ka na da wannan ya gwada kana da alkawari kenan eh kana da alkawari kenan to amma kaga in tana da aure bai kamata kuma a wani wuri ku haɗu har ku keɓanta ba to ita wannan ta ga sahabi ta ce masa ta ce zo mu koma gefen mu na mu yi taɗin da ya ce musulunci ya haramta ya ce yanzu ta ce a musulunci ya haramta ce musulunci ya haramta to amma hankalinsa ya tashi abin ya dame shi shi ne ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce a ba eh saboda wannan ya gwada yana da takatsantsan suna komawa gefe za su je su zauna su fara taɗi a ashe ka je kaza ne ka je madina menene daga nan kuma dama wancan lokacin sun riga sun saba wasa ta dafa shi ko yana da gemu ta kamo gemunsa ta shafa to kaga daga nan kuma komai zai iya faruwa tunda already dama sun riga sun saba to ire-iren waɗannan abubuwa a zamanin jahiliya sun faru an an samu kwamacala wannan hadisi yana son ya bamu labarin wani bawan Allah ne yake da baiwansa baiwansa ya mayar da ita sadaka mun sha yin bayani idan mutum yana da baiwa musulunci ya ba ki dama ya sanya ta sadaka babu aure sai kuma ba zai aurar da ita musamman ba zai aurar da ita ba musamman idan ta haihu ta zama ummu walad musamman waɗanda suka karanta fikihu za su fi fahimtar wannan eh baiwarka ce tunda Allah tabaraka wata'ala ya riga ya faɗa illa ala azwajihim sai ce au ma malakat aimanuhum au ma malakat aimanuhum din nan ai ma malakat aimanuhum shine waɗannan matan saboda haka kana da matanka na aure kana da bayinka to baiwa idan ka zo kana son kana sha'awanta zaka iya mayar da ita cikin ɗaki kuna kwana da ita kuna wasa da ita sai dai ka sani idan ta haihu da gare ka kai uban gidanta to fa ta samu ƙwariya ƙwariyan yanci ba za a sayar da ita ba ba za a ba da kyautanta ba ba za a yi gadonta ba tana jiran mutuwanka kana mutuwa ta zama ya kuma ƴaƴanta ƴaƴanka ne ina fata an gane tunda musulunci ya riga ya fala azdawaju aw ma malakat aymanukum ko dai aure ko abinda daman ku ta mallaka matsayin su ɗaya ne musulunci ya halatta wannan saboda haka yana da baiwarsa sai ya saye ta da ya saye ta a zamanin jahiliya ashe ita kuma akwai wani wanda yake zagawa ko take zagawa ne shi kuma yana amfani da ita sun saba sosai ina fata an gane to sai shi wanda ya saye wannan matan tunda so a wajensu wanda yake amfani da wannan matan ya mayar da ita kamar daduransa su riga sun saba a zamanin jahiliya sai yake faɗa ma ɗan uwansa yace idan na bar duniya wance ƴan mata na ne tana da ciki idan ta haihu idan ta haihu ɗan nawa ne ina fata ana fahimtar bayanin eh shi wanda yake amfani da wannan baiwar ta bayan gida ba tare da sanin uban gidanta ba ya ce matsan uwansa wannan dadurona ne mai yawan na faɗa da kalman daduro abin da ma dai daduron yayi nauyi gaskiya ko ba gaba ko ma ana haka kuke faɗa ko haka yake faɗa eh don da mutum yana da daduro zai kama mata ɗaki yana ba ta cafane koyaushe yana mata komai da komai wani lokaci manyan mutane suna yin haka ba daidai ba ne ba daidai ba ne jahiliya an yi haka lokacin babu shari'a amma da musulunci yanzu ya hana wannan to shi kuma da ya fali haka shi bai sani ba, Ubangidan wannan baiwa yana amfani da ita, saboda haka duk gidan su riga sun sani, tun da ‘ya'yansa su riga sun sani, eh, kun ga wannan ya gwada wato kaman ita ƙwariya ƙwariyan matan ubansu ce, ina ba ta an gane, to ikon Allah ko sai ta zo sai ta haifi yaro. yaro har ya girma ya yi wayo sai ɗan uban gidanta ya ga yaron ya ce ai wannan ɗan uwanmu ne wannan ba ɗan wance ba aka ce ɗan wance ai ɗan uwanmu ne shi kuma wancan sai ya fito ya ce a'a ya ce ɗan uwana ya mini wasiya ya ce wannan ‘yan matansa ne’ saboda haka idan ta haihu ɗan nasa ne sai rigima ta kaure sai aka ce to aje wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine aka je wajen annabi kun ga akwai fallasa akwai fallasa amma da yake a lokacin dama an samu shirmen abubuwa da yawa musulunci shi yake gyarawa aka zo gaban annabi yace kowa ya bayani wannan ya ce ni dai ɗan uwana ya mini wasiya ya ce wacce ‘yan matarsa ce kuma tana da ciki ko in ta yi ciki ta haihu ɗan nasa ne saboda haka ko baya da rai kai ɗan uwana ka ɗauko ɗana ne saboda haka ɗanka ne har ya ce ma annabi ka duba ka gani ya rasulallah ɗan uwan nan nawa in ka duba da wannan yaron suna kama kuma haka ne suna kama annabi ya ce to aka ce kai ka yi bayani ya ce ni kuma uwar wannan yaro saɗakan ubanmu ne saboda annabi yana auren yarsa kun je yadda abin ya abin na ya sau da abin to zama ita ce matar annabi ta biyu bayan rasuwar nana khadija radiyallahu anha annabi da yake aure da nana khadija duk shekarun da suka yi bai mata kishiya ba ita kadai ce ko da yake wani lokacin aka faɗi wannan sadara ko wannan sentence shikenan sai mata su rike su je suna sa dattawa a gaba suna ce wai me yasa wato baka so na ne eh barin tambayi wani wanda ya kare lokacin da yake tare da matansa shekara da shekaru da zai mata kari da ta zaunar da shi tana tambayansa daga cikin kalmomi bata tambaye shi ba wai me nake maka ko baka so na ne ko wani laifi na ne ka gani to Alhaji Aminu zamu tambaya ko ko ko oga kwata kwata malam liman yau eh kun ga mai mata ne bai san wannan ba a mai mata ne ba zai san wannan ba wallahi tsakiyar dare za a tashe ka kana bacci eh zama da su mata abinda suka ɗauka wai idan za ka yi wa mace kishiya to tana ganin kaman ita ɗin akwai wani eh ƙwarai da gaske saboda haka ta rinka matsa maka lamba kenan ta ce me yasa za ka yi ƙani in ka kawo aya ta ce ka ajiye aya mai yiwa ma ita ta daɗe a islamiyya kai kuwa ka gudu ka daɗe da gudu daga islamiyya to ita za ta iya karanta aya to ana samun haka to shi yasa wani lokaci idan muka faɗi kalmomi muka yi istidraki eh saboda a yi gyara kada waɗansu su fahimci maganan a hagunce eh saboda haka shi wannan ya ce gaskiya wato sadakan mahaifinmu ne tunda sadakan mahaifinmu ne to mun san cewa duk abin da ta haifa ɗan uwanmu ne ɗan uwanmu ne kuma shi ya sa ma wannan ɗin mun san saɗakan mahaifinmu ne da ya bar duniya muka kyale ta saboda ta samu ‘yanci sai annabi ya ce haka ne shi hukuncin da zai yi wannan da ya ce uwar wannan yaro saɗakan mahaifinsu ne ya ce su ɗauki yaron duk da kasancewa yana da yaro yana kamanni da wancan an fahimci bayanin kenan ya ce ku kuke da haƙƙi a shari'ance ku dauki wannan yaro naku ne ɗan uwanku ne amma sai ce wa matarsa sauda bintu zam'a radiyallahu anha sai ya ce ihtajibi minhu eh tunda akwai dan kwamacala a ciki to wannan yaro ki kange kanki da gare shi yana yaron yana matsayin kaninta ne tunda babu aure a tsakani amma saboda wannan shubha sai annabi ya ce kar ya shiga wajenta ita kar ta shiga wajensa amma dai zuriyar su shine ya faɗi wata kalma wannan kalma din ta zama ka'ida alwaladu lil firashi ɗa yana bin shimfiɗan uwarsa ne a shari'ance walil ahir shi wanda ya tsalle ya shigo wanda ya kauce maka'ida alhajar shi zai tashi da hasara don haka malamai sun yi hukuncin cewa yanzu idan mace Allah ya sauwake aka yi kidnafin dinta tana da aure duk matan da aka yi kidnafin dinsu suna da aure aka je aka yi amfani da su suka dawo suka zo da ciki mazajensu waɗanda suke aurensu su za su ɗauki wannan ciki yes musamman ma ko wanda ba san yaushe cikin ya shiga ba yana yi yiwuwa lokacin da aka kama ta da cikinka idan akwai cikinka to inda ba wani dalili ba zai wahala ya fita to ko da ma wani ya fita wani ya zo ya shigo ya yi abin nan ɗin hukunci shi ne za a yi hukunci da tana da aure in tana da aure to ɗan namijinta ne ba mu cika fala ba amma hukunci yadda yake matan aure in ta yi zina ta haifi ɗan zina wannan ba ɗan zina ba ne yana da ubansa ubansa shi ne mijinta wannan shi ne hukuncin shari'a nan duniya sauran kuma sai an je lahira ai dama haka ne yayi saboda wannan ka'ida saboda wannan ka'ida musulunci yana haka ne domin saboda su yara ya sama musu mutunci warai da gaske amma idan kai baka yadda ba ka zo ka yi abin nan to an yi kidnafin ɗin matanka ta je ta yi ciki sai ta dawo sai ka ce kai a tattau baka yadda ba don aka haifi wannan yaro ina za a je shi kuma tun da baka yadda ba menene makoman aurenku eh yaka ce ka sake ta ta tafi abin nan to amma yaron yana za a je shi shikenan mahaifinta shi zai dauki nauyin wannan yaro to akwai abubuwan da yake shari'a ta riga ta zayyana su don a samu zaman lafiya a nan duniya in aka tafi lahira Allah tabaraka ta'ala zai fitar da hakikanin alamari kuma da haka ne za a samu wato kwanciyar hankali da zamantakewa mai kyau a tsakanin ma'aurata tunda wata ana aurenta za ta je ta yi yawonta ta yi galla filinta inda ta ga dama idan mace ana aurenta ta je ta yi zina me makoman aurenta alhali ta yi zina maniyin wani ya shiga cikin mahaifanta eh kun gani da shi yasa shari'a ta ce to waɗanda ita ta yi laifi wanda ya zina da ita ya yi laifi ko da an samu ɗane a haƙura ka ɗauki ɗawainiyan ɗan aka je lahira kai Allah zai baka lada wancan kuma za a tuhume shi akwai haƙoƙin da a kansa za a azabtar da shi Allah ya sauwaƙe to da annabi ya faɗi wannan shine yayi hukunci a haka amma dai yaro ya fi kama da wanda yi zina da uwarsa shi yasa ake ce shari'a wani lokaci saɓanin mai hankali don haka duk mutumin da yake tare da matarsa sai ta haifi wani wanda yake kama da waɗansu mutane daban kana tare da matanka kawai sai ta haifi yaro kawai yana kama da yarbawa yana kama da yamurai yana kama da shuwa arab yana kama da eh tunda ya kai babarbare ne ko kame-kame ne haka ko ba karkare ne eh wani misali eh ka gani to ba za ka zo ka ce a ta ina aka samu abin nan ba ba a haka ba a haka ai za a iya haihuwan yaro a gidanka sai a haifi yaro da shi da kaninka suna kama da juna ko da yayanka sai ka zo kana zargin kaninka ko yayanka ba zai yi ba ai eh ba zai yi ba to ta wannan kamanni din shari'a ta ce ba za a kafa hujja da wannan ba amma zamanin jahiliya su sukan yi haka kamar yadda muka ambata karuwai suna sanya tutoci a wurarensu wato masu zaman kansu ne to idan ta ɗauki ciki ai mun yi bayani kwanakin baya in ta ɗauki ciki bayan ta haihu yaro ya yi wayo sai ta kira alhaji aminu ta kira Usman agaji ta kira Zaharaddin a kira liman a gabansu ta ce da na haɗa kanku nan kuma kun sani kowa ma ya sani sai liman ya ce haka ne to irin wannan su a zamanin jahiliya suka kira sukan kira mai abin nan kiyafa za mu samu shi kuma hadisinsu gaba eh shi ne aka kikkira su waɗanda suke zuwa wajenta su kwana shi kuma sai ya dubi fiskokinsu ya dubi jikinsu ya dubi na yaron da aka haifa ya haka ya haka ya haka ya haka ya ce liman naka ne kun gani ma zai dauki zai dauki yaro saboda mai kiyafa ya riga yanke hukunci ita kuma in tana son wani shi za ta kira shi ta ce nasa ne su sun yadda tun da dama jahiliya kirme ne duk hukuncin da aka yi kawai shi kenan in ta ce naka ne shi kenan sai ka dauki yaro ka kai gidanka ita kuma ta ci gaba da karuwancinta saboda karo ba za ta iya renon yaro ba za ta iya rike yaro ba asali ma rike ‘ya'ya ba na mata ba ne, Allah bai ɗaura musu wannan responsibility ba. Ko a gidanka ne, ka sake cefanen gidanka a hannun mace, wallahi wata ranar an yi abinci ba za ka iya ci ba don ta ajiye ka ta rinka gasa maka magana sai ka ji abincin ya yi sheka eh amma kai za ka je sau ɗari kana samowa ko ka yi gunaguni wani lokaci za ka zo ka ce bai dace ba sai ma ka janye gunaguninka za ka kawo musu tafanin safe ne don an yi abinci baka ce baka ce da daddare ba za ka kawo musu ba ai zai kawo musu tafane na kwana da kwanaki ma suna ce kai baka ce saboda Allah ya riga ya dora maka wannan nauyi to wannan hadisi abinda yake karantar da mu shine wannan ka'ida da muka ambata eh hadisin nana Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qalat tace اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة سعد بن أبي وقاص da عبد بن زمعة sun yi husuma fi gulamin sun yi rikici akan wani yaro to kun ga idan da annabi zai dubi position da sa'ad bin abi waqas shine za a bashi gaskiya sa'ad bin abi waqas din nan fa da ake magana wanda yace dan uwansa ya masa wasiya yace wannan yaro ɗansa ne eh duk da kasancewa ba ta hanyar aure ne wato ya samar da shi ba amma ya ce ɗansa ne shi fa sa'ad bin abi waqqa ana ganin ma shine kamar na biyar wajen karban addinin Allah ko na shida yana cikin as-sabiqun al-awwaluna sannan yana cikin al-ashara al-mubashirin bil janna sa'ad bin abi waqqa shine wanda muka karanta kwanakin baya lokacin da aka zo abin da yayi rashin lafiya a wannan fatu makka din mun karanta hadisin sa a can baya sai da ya kusan mutuwa ya ce ma annabi shi fa ya ga zai mutu ne annabi ya gwada masa cewa ba zai mutu ba kwarai da gaske duk da tsananin rashin lafiya ya ce mai gado na ya mace ce annabi da ya saurare ki ya masa bayani amma a ƙarshe ya gwada masa cewa wato ba mamaki Allah ta'ala zai masa tsawon kwana kuma Allah ya masa tsawon kwana tun da yakin kadisiyya yakin furs a zamanin umar ɗan kattab sa'ad bin abi waqas shi ya jagoranta shi ya jagoranta kuma sai da ya haifi 'ya'ya da yawa a bayan wannan kyamacin to hasali yana ɗaya daga cikin al'akara almubakari na biljanna kun san duk sahabbai aka zo ka kaf ana ambatonsu wato position by position idan ana ambaton sahabbai in ka ambaci kalifofi guda hudun nan to fa za ka cika da sauran guda shidan nan ne wanda annabi ya musu albishi da gidan aljanna tun daga nan duniya saboda matsayinsu to shi yasa wani lokaci ƙara zai haɗa da babban mutum wanda ake jin nauyinsa to ba matsayinsa ake dubawa ba a saurara a saurara dalilin da ya sa na tsaya na yi ƙarin bayani akan wannan kenan sannan shi kuma abdu bin zam'a ɗan uwar matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da nana khadija ta rasu manzo Allah sai ya aure sauda bintu zam'a tun daga binnin makka kafin ya je binnin madina tun da ya shekara ta sha uku da annabci ne ya aure nana aisha ma bata tare ba aka ajiye ta a gida ana ba ta abinci na musamman domin ta kai lokacin da wato ta cika sosai a lokacin da za ta tare saboda haka ba ta tare ba sai a birnin madina a cikin tarihi in ka zo kana bin matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta farko na na Khadija ta biyu kuma ita ce Sauda bintu Zama sannan ta uku ita ce Aisha bintu Abi Bakr ita ce ta uku tunda sai da aka je birnin madina sannan ta tare to ko wajen ɗaura auren ne ma sai da annabi ya aure sauda bintu zama ita ce wanda shekaru ya mata yawa a zamanin annabi don ta daɗe tana daga cikin matan annabi da suka yi shekaru da yawa a duniya sai maza Allah ya ce to ga gida ya cika da yawa ga shekaru sun miki yawa ko zan sa hale miki ne in baki dama in sake ki sai ta ce a da ce ni ba na son ka sake ni ita ce sauda bintu zama ba na son ka sake ni ka banne a cikin layin matanka amma dai maganan kwana a ɗaki to ni na ba da kishiyata kishiyan da ta biyo bayana ita ce aisha radiyallahu anha yasa annabi in ya shiga ɗakunan matansa kwana ɗaya da yake amma in ya shiga ɗakin nana aisha kwana biyu yake yi don haka in kana da mata guda biyu ko guda uku ko guda hudu sai ɗaya sai ta ce ta ba da ɗayan kwananta to in ba haɗa rikici ba ne ka karba kun san wani lokaci akwai haɗa rikici dalilin da ya sa wani lokaci taɗe-taɗen da muke yi ko maganganun da muke yi mai mata ɗaya ba zai taɓa fahimta ba wallahi da gangan za su iya haɗa maka za ta ce na ba da wance kawai kai mata kwana sai ka yi wata rana sai kun zo abin da sai ta ce ba ka fi son wance ba ai lokacin da na baka kwanan ka ce eh ka karɓa ka gode eh kun san mace sai a hankali wala ko kai malam ne sai ta maka haka balle wanda ba malam ba eh to amma duk da haka irin wannan idan ta faɗa maka ba hawanta da faɗa za ka yi ba ka ce Allah sarki maman wance ko ko babar wance ai da cikin matan nan anya akwai wanda nake so kaman ki kuwa kai ma in kana da dabara sai ka ce ba na miki abu kaza ba ba na miki abu kaza ba abubuwan da na miki nayi ma sauran nan da nan za ka kashe ta amma baka da wannan wayo kullum su dinga saka cikin rikici kenan eh dattawa masu mata daidai sai ku yi hakuri na'am to kun ga a wannan shari'a masu rigima guda biyu idan annabi ya bi ta wajen matarsa kun ga zai yi favorin din ba zai ma bari a yi dogon bayani ba tunda abu ne na jahiliya za a yi ta tonowa amma dai manzo Allah yana son ya ji ina ne gaskiya tafi tabbata ina ne shari'a tafi karkata saboda haka shi yasa ya saurare su qala sa'ad sa'ad bin abi waqqas yace ya rasulullah yace ya manzon Allah hadha ibn ati yace wannan dan dan uwana ne utba bin abi waqqas sunansa utba dan abi waqqas ahida ilayya annahu ibnuhu yayi alƙawari ya mini wasiya yace dan sa ne ya ce undur ila shabahihi ya ce ka dubi kamanninsu kuma manzo Allah ya duba ko ya ga kamanni sak amma ba a samu yaron bisa ka'ida ba inda rikicin yake kenan wa qala abdu ibn zama ki kuma abdu dan zama wato dan uwan matan annabi yace haza akhi ya rasulullah yace wannan fa dan uwana ne dan uwan mu ne da da matarka dan uwan mu ne wulida ala firash abi sai dai shi ya yi dabara ya ce an haife shi a bisa shimfiɗan mahaifi na min walidatihi daga baiwarsa sadaka ya ce inda muka haɗu da shi ke fanazara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila shabahihi annabi ya dubi kamanni fara'a shabahan bayyinan bi utuba ya ga kamanni a fili da utuba wanda yake zagowa sakala amma duk da haka yace huwa laka ya abdu bin zam'a wannan dan uwanku ne ya kai abdu dan zam'a saboda kaida alwaladu lil firashi da yana bin shimfida ta shari'a walil ahir alhajar shi kuma mai barna ko mazinaci akwai alhajar alhajar asali dutse ko kuma kariya an katange shi wata katanga ta shigo ta tsayar da shi saboda haka duk abinda mazinaci yake yi haramun ne duk abinda mazinaci yake da matan aure ko matan aure haramun ne amma nan ba zai affecting din aurensu ba kuma ba zai affecting din alakan ƴaƴan da iyayen ko mazajen aurensu ba wannan shari'a kenan a duniya sai idan an je lahira wa tajibi minhu ya sauda sai ce ya ke mata ta sauda da ce ki tsaro daga wannan wato duk da kasancewa dan uwanki ne to amma akwai shubuha akwai rikici falam yara saudata qattu saboda haka bai taba ganin matan annabi ba ba amma hada alaka yadda za su abin nan saba ba to wannan kenan sai hadisi na gaba na 343 ana Aisha radiyallahu anha qalat إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل علي مسرورا تبرق أثارير وجهه فقال ألم تري أن مجدرا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعد هذه الأقدام لمن بعض وفي لفظ وكان مجدر قائفا هل إلى حديث أنا عائشة الله شكار يدالك قالت تتب إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل علي مسرورا تتي النبي يا شبو جنينا بفرن تكي سبو دا أبين دي فارو eh yana mai fa'in ciki wato tabarukuwa tsariru wajihi tattara tattarin goshinsa yana haske shi ne a tsariru eh wannan wannan shi ne a tsariru yadda na haɗa ɗin in ka ware shi zai zama babu eh dalilin da ya sa mai risala ya ce in ka zo alola akwai mutumin da za ka ganin ɗinsa ya haɗe saboda shekaru ko halitta to sai ka tabbatar ruwa ya shiga tsakani in ruwa bai shiga tsakani ba to ka bar lamu a shika shi ne asari duk mutumin da ya shiga cikin farin ciki ana iya gane haka za ga shi wasai ba wai nan din yana walkiya ba ne ba wato magana ce ta hikima faƙala lokacin da ya shiga ya ce ah ya ce alamtarai ya ce yake aisha ba ki gani ba annan mujazziran bawan allah nan mujazzir almutlaji nazara anifan ila zaid bin harisa wa usama ibn zaid yanzu yanzu ya dubi zaid bin harisa da usama dan zaid fa qala yace inna ba'da hadhihi alaqada yace lalle waɗannan kafafuwa da min ba'din sashin su daga sashi ne wa fi lafzin wa kana mujazzirun qa'ifa saboda shi mujazzir qa'if ne ƙa'if shi ne wanda yake gane mutane yake gane zuriyar mutane to kun ga wannan hadisi a dunkule ga yadda yake amma yadda abin yake shi ne kowa ya sani annabi yana da bawan da aka ba shi kyauta ana kiransa zaidu ɗan harisa wannan bawa na annabi waye ba shi kyautar matarsa na na khadija radiyallahu anha ita ta bashi kyautan wannan bawa saboda yana da hankali yana da natsuwa saboda haka mata ta ji daɗin zama da mijinta sai ta ce wa mijin gashi na baka wannan ɗafi sabilillahi na baka kyauta a lokacin ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama baya da ɗan namiji saboda duk ƴaƴan annabi maza sun rasu wane ne Abdullahi ya rasu Al-Qasim ya rasu At-Tayyib At-Tahir ya rasu wanda ma aka same shi daga baya Ibrahim shi ma ya zo ya rasu yana ƙarami bai balaga ba waɗancan kan ma ana ganin watanninsu ma a duniya bai kai na Ibrahim ba ɗan Mariya Alkiftiya radiyallahu anha to da aka ba da annabi wannan bawa sai ya ce ni na yaba hankalinka da ɗabi'unka saboda haka na ‘yanta ka kuma bayan ya ‘yanta shi adoptin ɗinsa shi ne attabanni ya ce yanzu bari mu ajiye sunan mahaifinka in sa sunana eh amma kamar masu tarihi suna bayanin cewa lokacin da ya ‘yanta shi ya ce to ya ba shi dama yana yi ya tafiya duk inda zai je shi kuma sai ya ce gaskiya ba zai rabu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba yace ubangida irinka yace ba zan rabu da shi ba iyayensa suka ji labari suka ni kogari suka zo yace shi ba zai rabu da annabi ba aka je da aka ɗebo ƴan uwa duka don a zo a bada baki ma wannan tunda ya samu yanci ya koma wajen iyayensa yace a to shine a gabansu annabi yake cewa to tunda ya zaɓe ni a kanku to ni na mai shi ya zama ɗana yanzu maimakon zaidu bin harisa ya koma zaidu bin muhammad ya ce babban abin da zai masa kenan kuma a lokacin da manzo Allah ya bar duniya shi wannan zaidu bin muhammad zai gaje shi eh a lokacin amma sai Allah tabaraka ta'ala ya soke tabanni din bayan tunda jahiliya ne suke yin haka Alhaji Aminu zai iya bani da idan ya bani da dan alhaji aminu ne amma in naje sai liƙa da sunana duk da kasancewa a normal rayuwarmu kan yi haka saboda yin liman ya bani da idan na je kawai mai yiwa sunansa muhammad ne sai in ce ku sa masa muhammad bin zubair muhammad zubair maimakon muhammad aliyu yaro sai ya tashi ya girma tukuna sai in ce ai babanka shine fa mala ali kuma duk takaddunsa muhammad zubair ne to hakan da ake yi a da al'ada an dauka cewa kaman ba a son a gwada bambanci ne amma a musulunci ba daidai bane tunda Allah ya ce wad'uhum li aba'ihim wa asatu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum wannan ita ce kaida duk wanda ba a san ubansa ba sai ya ce dan uwanmu shi yasa dan zina ma ba zai ja mulakanta shi ba ce dan uwana ce ai wani dan uwanmu ne wani dan uwanmu don an kira shi da sunan mahaifiyarsa sunansa da sunan mahaifiyarsa ba matsala bane to lokacin da Allah ya rusa tabanni shine ya koma Zaid bin Harisa amma yana gidan Annabi kuma har ila yau in ba ku manta ba lokacin da manzo Allah ya adopting dinsa yana son ya sashi a cikin dangi karfi da yaji sai ya nema masa auren ‘yar gwaggonsa ita ce Zainab bintu Jahashin. Ita ba ta son auren aka yi haka. Saboda haka shi karan kansa Zaidu da ya auri Zainab tun da annabi ne ya haɗa auren, wai ko abubuwa za su daidaita ina, abubuwa ba su daidaita ba. Shi yasa za a iya yin maka aure da mace auren dole a mata aure ba ta son ka amma yau da gobe yau da gobe ta kan niku ko kai kan niku eh din da abin da ake so shine a samu fahimta to amma waɗansu za ka samu ina wata ko ta haihu wanda duranta ya ɓaci za ta ce auren dole a kamun wallahi ba don ƙaddara ba ba zan zauna a gidanka ba duk da kasancewa akwai mata masu sakin kwakwalwa eh mace wani lokaci za ta iya faɗin abubuwan da ta ga dama amma idan ta natsu hankali ya zo mata ta kan gane kuskurenta eh shi yasa ba a cika garajen yin hukunci wa mata ba in mace ta zo ta ce ka sake ni ka ce ba za ka sake ta ba ka sake ni ta ci kwalanka ta ce ba sai kin ci kwala da ba ki biya hankali amma dai a yanzu ba zan sake ki ba ni sai ka sake ni ka ba ta haƙuri ka ce ki haƙuri eh saken mu riga ki haƙuri zan sake ki a hankali zan sake ki in an jima kaɗan ita ta manta abin da ta maka wallahi inda za ka sake ta in ta tsale ihu sai makwabta sun zo suna tambayar me ya faru to yanzu kuma kai ne za a barka da dogon bayani sai ka ce ai taciyar sake ta ne shine a lokacin ne kuma nace a shine sai yanzu to wani dattijo zai ce sai ka ce baka da hankali kuma sai a ga laifinka to shi yasa hakuri yake musu saboda hankalinsu eh ina fata an gane yawa to saboda haka mazala sallallahu alaihi wa sallama da ya hada shi aure da Zainab aure ya gagara karshe yazo ya sake ta ya auri wata da ya auri wata mata ikon Allah sai ta haifa masa Usama ta haifa masa ɗa sai annabi sai abin nan ya sanya masa suna Usama da Zaidu da Usama duk suna gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam daga nan ne aka samu waɗansu zaka ga manyan mutane suna da gidajensu sai ga yaransu ko da ba ƴaƴansu na cikin su bane za su ce su yi aure su zauna a gidan saboda Allah shiga ta malam yadda kake idan ka zo kana da ƴaƴa da yawa kana abun nan kana aurar da wancan wancan na aure yana fita da abun nan wata rana gidan fa sai ya dame ka wata rana gidan zai dame ka dun ya shi ba za a yi ku lura duk manya manyan gidaje haka ne karshe dole jikoki su za su zo su mamaye gidan eh waɗanda za ka sa su sai dai ka sa su ka ce to zan ba ku aro ne ba yana ba ku kyauta ba ne in kuma 'ya'yanka ne ma ko da ka bar mutum ya zo ya yi gini randa duk ka bar duniya filin ba nasa ba ne yana cikin gado amma gini nasa ne tun da shi ya yi in kuma kai ka yi da filin da ginin ba nasa ba ne yana cikin gado don ko ka ba shi za a duba a gani wace irin kyauta ka masa kuma yaya sauran su ma an ba su kwatankwacin irin wannan ina fata an gani amma duk wanda yake da babban gida idan manyan na farko ka fetta su waje to karshe waɗansu ba sai ka ba su in ba haka ba to waɗansu bare ne za su zo su zauna a gida tare da kai a lokacin kana buƙatar taimako ka riga ka tsufa to don haka da zaidu da usama ɗansa suna gidan annabi sai dai muhallin shahid abinda muke so mu kawo duk waɗannan bayanai sai Allah ta'ala ya ƙaddara Usama da aka haife shi kalan jikinsa bai yi kama da na ubansa ba. Eh, la'anna zaidan abyadu wa usamata asmaru suka ce zaid fari ne laraba ba larabe fari amma usama sai ya fito da duhu sai ya zama brown eh suna ce albayadu wa sawad idan baki da fari suka haɗu shine ake samun brown ko kuma ja amma mai ɗibin brown saboda haka sai maganganu yana ta abin nan kowa zai ce a'a an yi wannan ɗansa ne kuwa ana ɗan maganganu hakan nan har abin ya je kunnen annabi abin ya dame shi saboda duk wanda ya gani zai ga yaro ya gashi ya girma ya fara wayo amma idan ubansa ya abin nan sai a ce ina ka samu wannan yaro kuma ai ka gani saboda in aka maka tambaya ina ka samu wannan yaro kuma ko dai baka da aure ko dan makwabta ne ka riko hannunsa a ce ai dana ne a ce a'a ya muka gaba ku kama kuma Allah tabaraka wata'ala bai saukar da wahayi don ya warware ba saboda me saboda wannan tsakanin wani da wani ne alkur'ani bai cika yin haka ba in ma an samu rikici tsakanin wani da wani aya ta sauka to ayan ta kai shafi kowa hukuncinta to ana cikin tafiya haka ana cikin tafiya sai wasu ka ba da shawari ma annabi suka ce akwai kabilan banu mudlaj wanda su suna ta wajen Usfan ne. Suka ce, wannan ƙabila suna tsakanin Makka da Madina. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su basira sukan iya gane dangantaka cikin sauƙi. Tunda babu ayan Kur'ani Allah bai saukar da aya ba, su suna ba da shawari ma annabi, ko a zamanin jahiliya ana haka. shi yasa akwai waɗansu abubuwa na jahiliya da musulunci ya zo ya tabbatar da su wasu abubuwa na jahiliya da musulunci ya zo ya lalata su shi ne aka ce ma annabi a kira wani ƙwararre ya zo ya dubi ɓangaren jikin waɗannan ya yi hukunci annabi ya ce babu damuwa ya yadda shi ne aka ɗauko zaidu aka ɗauko usama ɗansa aka ajiye su sai aka rufe kayukansu aka bar kafafuwansu a waje shi kuma wanda ya zo sunansa mujaffir daman kwararre ne almudilaji saboda haka shi ba ɗan gari ba ne yana ma wata duniya shi bai san ma menene ba kun san wani idan ya san ɗan wani abu wajen hukunci zai ɗan ɗaga ƙafa ya ka zo aka gwada masa aka ce waɗannan ƙafafuwa muna son ka ba mu abin nan ya duba ya duba ya duba ya ce inna hazihil aqdama ya ce ba zuha min ba'din ya ce waɗannan ƙafafu da kuke gani guda biyu ya ce ni na ga sashi daga cikin sashi ko wannan ya fito daga wannan wannan ya fito daga wannan ɗaya ne ba wani bambanci kun ga shi bai dubi kalan jikinsu ba shi kafan kawai ya duba yayi wani kuma kana duba yazun kafansa za ga yayi kama da na ubansa wani ƙwayan ido ne yake kama da na ubansa ko na mahaifiyarsa ko wani a cikin zuriyarsu to lokacin da ya faɗi wannan magana inda ba zai yi annabi yana wajen directly ba annabi yana gefe ya ji sai ya yi farin ciki saboda ya ji daɗin magana kun ga ya tabbatar da cewa wannan kafa daga cikin wannan ya fito wannan daga cikin wannan ya fito shi karan kansa ƙayin ɗin ya kasa ganewa ya ne ne uba wane ne ɗa zaharadin ya sa ake son aure da wuri in kai aure da wuri ka zo ka rike ɗanka sai a ce wannan ƙanin na kafa ka ce ai ɗana ne hannunka mai sanda to shine da annabi ya ji sai maza maza sai ya shiga cikin gida sai ce manana aisha shine ya shiga cikin gida yana mai farin ciki ta ga alamar farin ciki a tattare da shi ya ce ai yanzu mujaddar almudlaji ya zo ai ya tabbatar da nasaban da ke tsakanin abin nan duk maganganun da ake gulmace-gulmacen da ake yi shirme ne wannan shi yake gwada cewa shi idan abin farin ciki ya same ka matanka tana ɗaya daga cikin wanda za su taimaka maka wajen farin ciki amma abin farin ciki ya same ka kaje wajen matanka tana wani tana kaucewa akwai matsala in ba yi sa ban ka kwanta ba za ka iya bacci ba ya kamata in abin farin ciki ya same ka ta taya ka farin ciki in abin bakin ciki ya same ka ta taya ka bakin ciki ba idan abin farin ciki ya same ka ita ta ɓata ranta ba abin bakin ciki ya same ka ta yi ta maka dariya tana gwada farin cikin ta ba za ku zauna ba eh kaga abin da aya ta ambata na hikimomi na manufa na aure ba a same shi ba wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika Allah tabaaraka wa ta'ala yace aya ce ayoyi ne ga mutane masu tunani akwai abubuwa guda uku litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan to wannan shine wannan hadisi saboda haka annabi ya tabbatar da kiyafa idan har aka haifi yaro ya zo da kalan da ba na uwarsa ba ko ba na ubansa ba to za ka samu ta wani waje kuma suna kama ta wani waje suna kama shi yasa za ga wani fari ya haifi baki kirin amma sai ka ga exactly amma kawai kalan ne ya bambanta kuma wannan kabilan banu mudlij kun san ta cikinsu ne annabi ya bi lokacin da ya hijira daga makka zuwa madina saboda da annabi ya fito daga makka zai yi hijira hanyar madina sai ya gibi sai ya bi ɓarauniyar hanya tare da abdullahi bin uraiki shi kuma duk kewayen hanyoyin ya riga ya sani eh yanzu akwai wanda ya kware zai kama hanya zai tafi bauchi in zai tafi bauchi in aka ce hanya lafiyayya ce zai ga ya kama hanya yayi nan kaga duk wanda ya kama hanya zai tafi nan zaka ce ko zai tafi ga dau ko zai tafi sakuwa ko zai je zaki ko zai je hadeja ko baka bane eh to amma in hanya lafiyayya ce motar sa lafiyayya idan ya je can daga can ba zai haka ya yanko bauchi ba ba zai haka ya yanka ya je bauchi ba kai in ka zo kana bada labari sai ka ce ai hanyar hadeja ya tafi kowa zai ta tunanin ko jigawa ya shiga ko kuma ya bi ta can ne ma ya je zaki ya je gamawa ya shiga sulitan karkar ko ina ya shiga yobe ko daga nan shi kuma kawai ya bada san irin haka ne annabi da ya tashi fita hanyar da ake tsammanin zai biya tafi makka ai ba nan ya bi ba ai ya fita yankin usman ne shi wannan saboda ya kware ya fi annabi kwarewa ya fi abubakar bin abi kuhafa kwarewa dalilin da ya sa suka ɗauke shi kenan kuma suka biya shi shi ne da ya zo sai ya bi da su ta ƙabilan banu muslim bayan sun gama zama a kogon shira abin nan kogon sauro suka fita sai suka bi wajen da rana irin mutane sun je suna zaune a gindin bishiyoyinsu suna abin nan sai wani ya shigo sai ya samu wasu suna zaune irin 'yan majalisa kamar yan dabajin na haka sai masu hira sai ce kai ya ce sannunku da hutawa ka ce yawwa ya ce nifa ni na hango kaman waɗansu mutane fa kaman muhammadu ne fa da abokinsa amma dai ba su biyu ba ne ni yanzu ɗazu-ɗazun nan kaman su na gani shi ba zai bi su ba don a lokacin ƙuraishawa sun sanya duk wanda ya zo da annabi yana da raƙuma ɗari duk wanda ya zo da abubakar bin abi kuhafa yana da raƙuma ɗari kamar a yanzu ne a ce ga wani nan in ka zo da shi kana da miliyan ɗari ai kaga ka samu miliyan ɗari kai da wannan ƙasan ai sai lagos ko sai dubai ko kuma dubai miliyan ɗari ina za ka zauna ai ba za ka zauna a nan ba to amma shi sai ya faɗa musu yana faɗa musu shi ne aka samu wani wanda ake kiransa malik sai ce kai ba su ba ne yaushe muhammadu zai biyo ta nan me zai biyo da shi ta nan ya ce ba su ba ne shi kenan suka ci gaba da taɗinsu na majalisa da aka jima kaɗan mutumin da ya ce ba su ba ne ashe wayo ya yi wai kada kowa ya fita ya samu wannan raƙuma ɗari ɗari ɗin shi yake so ya samu wayo ya yi yana zaune sai ya ce ya ce barin je gida irin dai dabarar nan kawai sai ya shiga yana shiga ya je ya samu dokinsa ya daki dokinsa ya gyara dokinsa bayan ya gyara dokinsa ya ɗauki makaminsa to dama suna da kofofi guda biyu ko mu ma ƙauyukanmu mun tashi mun samu kofofi guda biyu ne akwai na gaba akwai na baya mai gida za a ce masa an yi baki baki suna kofar gida suna abin nan yana jeji za a faɗa masa ko yana cikin taɓo a fadama idan ya zo ta ina zai shigo ta baya zai shigo sai shigo ta baya ya yi wanka ya yi komai kawai sai a gaishe ya shigo a rasa ta ina ya shigo amfanin kofofi biyu kenan lokacin duniya tana zaune lafiya shi ne yana taki da ya je ya ɗauki makaminsa ya haukan dokinsa kawai har ya fita sai ya tuna akwai kifiyoyi na neman sa'a ya manta shi ne sai ya dawo ya ɗebe su guda uku sai ya zuba su ya cakka su wani abin mamaki sai kifiyan da ta ce masa karka fita ta ce la ya ce kai ya sake kwashe su ya sake cakkawa ladin ta tsaya kar ya fita ya sake yin na uku la ta tsaya ya ce aikin banza gara kuma ɗari ina gani wato ko bai kama mutum biyu ba dai zai kama an ce sun biyo ta waje kaza to malaman tarihi suka ce kun san abin da ya yi abin nan lokacin da ya zuwa ka wancan mutumin ya ce ai na ga kamar muhammad ne da mai ya ce ƙarya ne ba su bane ƙarya ne ba su bane sai ya amfani da cewa wai mutanen makka wace irin kafa suke da shi akwai bambanci ko yanzu idan ka zo ka duba wanda suke zaune a azare unguwanni daban-daban ne yadda bare-bare suke da halittunsu da yadda filani suke da yadda kare-kare suke da yadda yarbawa suke da yadda shuwa arab suke kowa da irin halittarsa shi ne da wannan ya lura wani abin mamaki ko sai gashi ya gano ainihin hanyar da annabi ya bi da sahibinsa kuma yana tafiya ya hango su yana hango su abubakar bin abi kuhafa ya waiwaya saboda annabi baya waiwaye yana tafiya ya ta waiwayawa annabi baya haka shi kuma yana waiwayawa sai ya ce ni fa na hango wani jikina ya bani cewa kwa zai kawo mana farmaki ne sai annabi ya ce a karka damu mu ci gaba kawai da tafiya ya ce ya fi mazo kusa inda ya ce Allahumma sa'ahu ya ce Allah ka kama shi shi ne dokinsa ya zubar da shi a cikin yashi amma kafafuwansu annabin ya gane ya gane cewa wannan na mutanen makka ne nan suka bi kuma yana biya same su amma dai bai cin musu ba dokinsa ya makale a cikin yashi ya tono shi ya tono shi ya sake bin su sai da suka yi haka har sau uku ana ukun ne da ya je kusa da su sai ya kwala musu kira ya ce yanzu na gane kuskure na ku tsaya mu yi yarjejeniya da ku wallahi ba zan taɓa ku ba kuma lokacin shi ba musulmi ba ne saboda a da wanda ba musulmi ban yi rantsuwa gaskiya ne amma yanzu musulmi sai ya maka buhu rantsuwa karya ne ba haka ba ne shi ne ya je wajen annabi annabi ya ce ya ce yanzu kan na yarda kai bawan Allah ne ya ce to yanzu a karbi kalmar shahada ni abinda nake so ke nan shi ne ya karbi kalmar shahada ya ce to yanzu ka koma yanzu muna hanyar hijira ne amma in ka ji na bayyana mutane sun taru ina da ƙarfi ka zo kuma ya sake suna magana ya ce ka san kisra ya ce ina san kisra shi ne sarkin farisawa ka kaf gaba ɗaya ai babban mutum ne ba wanda ya sai ya je abin nan ya ce na maka alkawari idan musulunci ya ci ƙasar aka samu kambunsa abin da yake sawa zan samu ka akan yanzu kamar a ce maka rawani ne na wani babban basarake kai kana canza wani kana abin nan aka ce za ka sa rawanin sarki za ka ce canbi ta ina zan sa rawanin sarki shi ne annabi ya ce zan sa maka shi ce amma ka koma da shi ni kuma na yi alkawari duk wanda zai biyo ya zo zai kama ku zan toshe shi shi ne malaman tarihi suka ce ko bai toshe ba yadda allah ya toshe shi shi aka zai toshe saura muna da sauran lokaci ko? wannan na yi ƙarin bayani ne dangane da kabilan bane mutlit waɗanda suke da kiyafa wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa akwai kiyafa sai hukuncin azalu shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh